السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب النهي عن نكاه إماء أهل الكتاب نهي تحريم باب دي زونا بيان أن حرمت مسلمي يا أوري بيوة أهل الكتاب أما أه أهل الكتاب أن باش إذني أما إن بيوة تبا نصارى كوبا يهوديا بأتيك أوري بأباك إذني كأوري تبا amma in ya ce za an baka izini ka aure ta ko ba nasara ce ko ba yahudiya qala yahya qala malik la yahillu ai kun imam malik ce la yahillu baya halatta nikahu amatin yahudiyatin wala nasraniya ka auri baiwa ba yahudiya ko ba nasara saboda me yace li anna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihi والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فهن الحرائر إمام مالك يتي أبند أكي نفي دا أكينا na Yahuda ko Nasara ba bayansu ba min al-yahudiyat wan nasraniyat wa qala Allah tabaaraka wa ta'ala wa man lam yastati minkum tawlan an yankiha al-muhsanati al-mu'minati فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات سي ما مالك اي فهن الاماء المؤمنات باي اما مؤمنai in bayi ne ba nasara ko ba nasara ko ba za a aure su ba sai dai ƴaƴa ƴa ba nasara fa inna ma ahallallahu fi ma nura nikah al ima'i al mu'minat wa lam yuhlil nikah ima'i ahli al kitab al yahudiyya wan nasraniyya qala malik ya ce Allah ya halatta a wuri amma bai halatta bai ba da izini a wuri baiwa ba nasara ko ba yahudiya ba sai ce wal'amatu al-yahudiya wan nasaraniya ta hillu li sayyidaha milki yamin yace ai ba nasariya ko yahudiya bai wata ta halatta ma wanda yake mamallakinta da milki yamin qala malikun ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين yace baiwa ba majusiya ko ka mallake ta bai halatta ka sadu da ita ba majusawa kenan abadatul nujum wanda ba su da addini ba su da laisu min ahlil kitab ahlil kitabi yahuda ko nasara suna littafi daga Allah su suka cancanza suka amma majusawa su ba su da littafi ba su yadda ba su da su yadda da addini ba babu ma ja a fil ihsan babin da ya zo na katangewa ina ma'anin katangewa aka ce in mutum ya yi zina bai taba aure ba sai a yi masa bulala in ya taba aure sai a jefe shi ya zama katangagge kenan ya zama muhsan kenan to yaya ake yi mutum ya zama ya katange ya za a yi mace ta katange namiji ko namiji ya katange mace قال حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سعيد, سعيد بن المسيب يتي المحصنات من النساء أبن أكتم محصنات من النساء نماتا هن أولاة الأزواج سوني وإندكي دمزا ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا abin da yasa ai wannan magana tana komawa ne kai ai Allah ya haramta zina to sai ba da izini za a auri baiwa amma mumina قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم ابن محمد أنهما كانا يقولان قاسم ابن المحمد ابن شهاب سنة شوى إذا نكح الحر الأمة إنت يا أوري بيوة مؤمنة كنا دون كافرة كافرة أنهنا فقد famassaha shi ya sadu da ita faqad ahsanatu ta katange shi ta sa ya zama muhsan kenan in da ya auri baiwa mumina shi sadu da ita shi kenan ya fita cikin tsarin bulala in izini sai ya shiga cikin tsarin jifa kenan saboda ya zama al-muhsan azzani al-muhsan kenan an fahimta mana aure ko yayi aura ko baiwa ya aura matuka ya sadu da ita shi kenan magana ta kare an fahimta qala maliku imamu malik yace wa kullu man adraktu kana yaqulu zalika ya ce duk waɗanda na riske su cikin manyan malamai abinda suke faɗa kenan in ɗa ya auri baiwa har ya sadu da ita ta katange shi kenan ta baiwa magananta daban take tuhsinul amatul hurra idza nakaha fa massaha baiwa in ɗa ya aure ta ya sadu da ita ta bar ya zama katangage kenan yayin yayin zina shi a jefe shi faqad ahassa faqad hassanatu قال مالك يحسن العبد الحرة إذا مسها بنكاه العبد باق شيما يحسن العبد الحرة إذا مسها بنكاه ما تشكما bawa in ya ta aure shi ya sadu da ita mara ita ma ta zama katangaggiya kenan ita ma ta yi zama jefe ta za a yi wala tuhsinul hurratul abda mana ya ba za ta katange bawa ba ya bawa ya aure ta ko ya sadu da ita ba zai zama katangaggi ba don shi bawa ne illa an yi atika wa huwa zawjuha sai dai a yanta shi alhalin kasancewa shi yana tare da ita kan miji da zarar an yanta shi ya zama ba bawa ba kenan ya zama katangagge kenan fa ya masuha ba da itqihi ya sadu da ita bayan an yanta shi amma saduwarta kafin a yanta shi ba shi da baya baya nuna komai fa in faraqaha qabla an yatika fa laysa bi mawsalin ya aure ta shi bawa ne ita ya ce ya yi duk abin da zai sai sake ta har yanzu bai zama katangage ba kenan hatta ya tazawwaja ba da itkihi sai in ya yi aure bayan an yanta shi waya masamra atahu ya sadu da matarsa da ya aura to yanzu shi ne zama katangage kenan qala malik imam malik yace wal amatu idza kanat tahta al hurri thumma faraqaha baiwa take karkashin ɗaɗa ya aure ta sai rabu da ita kabla an ta'atika kafin a ‘yanta ta fa innahu la yuhsinaha ba zai katange ta ba bata zammo katangaggiya ba ta inda in ta yi zina za a jefe ta ba sai dai bulala kenan la yuhsinaha nikahuhu iyaha wa hiya amatun matukan tana baiwa wannan auren da aka yi ba zai canza mata matsayinta ba hatta tunkaha ba da itqiha har sai in an bayan an yanta ta ta yi aure wa yusibaha zawjuha mijin da ya aure ta ya sadu da ita fa zalika ihsanuha yanzu matsarin ta ya canza ta fita daga bulala zuwa jifa qala malikun imam malik yace wal amatu idza kanat tatal hurri baiwa tana karkashin ɗa ya aure ta fatu taku wahiya ta tahu a ‘yanta ta tana karkashin shi tana tare da shi kabla an yi fari kafin ya sake ta fa'innahu yi husinu ha iza atakat wahiya inda hu e ma'ana ya katanga ya sa ta zama katangagiya kenan tun da an ‘yanta ta tana karkashin shi tana tare da shi iza huwa asabaha ba da an ba da in ya sadu da ita bayan bayan an yanta ta amma duk saduwan da aka yi kafin yanta ta ba a ba a yanta ta bai canza komai ba wa qala malik imam malik yace wal hurratu nasraniya wal yahudiya ya ba nasariya ko ba yahudiya ba nasara ko ba yahudiya wal amatu muslimatu da kuma baiwa musulma yuhsinna al hurra al muslima idza nakaha ihdahunna fa asabaha an fahimta ko ma'ana baiwa musulma shine take dai yake daidai da ya ba nasari a wurin wannan hukunci an fahimta babu nikahil muta babin da yazo na auren muta auren muta mas'ala ta faru sahabai suka tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaki suna nesa da iyalansu matansu sai abin ne iya musu nesa suna sha'awar mata suna bukatar mata sai suka zuka ce ya manzu Allah za mu yi ala na tasi mu rage abin nan dinmu to sai manzon Allah ya fahimci cewa waɗannan suna bukatan matansu kuma suna nesa da su shari'ar musulunci yana kula da hakkin kowa ne wani abu baya tawaye hakkin wani duk sa'an da kaga wani abu ya tawaye hakkin wani wannan tsarin ɗan adam ne Allah madaukakin sarki bayi duka bayansa ne shi ya halicce su shi sa in zai hukunci hukunci ɗaya yake yi an fahimta in ana yakinta da addinin Allah aka je jihadi sun je jihadi ne amma shari'a bata manta da tabi'an da Allah ya saka jikinsu ba wannan sha'awa da dan adam ke da shi a cikin jikin shi baiwa ce daga Allah ita ce sha'awan ita ce sanadiyar rayuwa ta ta tafiya in ba haka ba rayuwar sai ta kare saboda kana sha'awan ka hau motar miliyan ɗaya baran je noma baran je kasuwanci baran je sana'a saboda in samu kuɗi in je sai wannan motar saboda kana sha'awan ka gina gida bara na je na yi noma na yi sana'a na yi kasuwanci na yi albashi na yi menene na tara kuɗi na je na gina gida saboda kana sha'awar ka auri kyakkyawan mace bara na je na yi sana'a da wannan sha'awar da Allah ya saka bayansa ni'ima ce daga Allah ya baiwa bayansa don sun je yakinta da addinin Allah wannan abin ba za a manta da shi ba fa yana tare da su kada a cutar da su garin zuwa a yaki a shigo da wa'insu a cikin musulunci su ma ba za a cutar da su ba an fahimta mun tuna da kisan sayyidina Umar da Hafsa ko wace kisa sai na umar zamanin shi ba ba kowa baya rasa haƙƙinsa kowa ana ba shi haƙƙinsa wata rana yana zagaye a gari cikin gari cikin madina sai ji wata mata tana fa wallahi laula Allah menene kaza kaza kaza kaza tusha waqibuhu lazu uzi'a an hadha sarir jawanibu tace wallahi ba don tsoron Allah ba da an girgiza wannan gadon da ta je ta kawo wani yazo ya kwana da ita saboda mijinta ya je yaki ya jima tana sha'awa tana bukatar namiji to amma tana tsoron Allah she sayyidina Umar yasa aka kira ta lafiya mijina ya je yana sun je yakin ta da addinin Allah yayi an ya jima bai zo ba she sayyidina Umar ya kira yarsa Hafsa yace Hafsa zan tambaye ki magana kada ki boye min komai ki bayyana min wannan matsala ce da ta shafi musulmai yaushe mace ke iya hakura iya za ta iya hakura ba mijinta tare da ita an fahimta sai za ta ji kunya ita ke faɗa sai ta ce masa mai kun manta kisan an karanta shi so nawa eh wata nawa ta ce mishi za ta iya haƙuri wata uku zuwa hudu to daga nan akwai wahala she sayyidina umar ya kafa doka duk wanda ya je yaki in ya kai wata kaza ya dawo gida waɗansu kuma su tafi ya dawo wajen iyalansa shi yana bukatar iyalansa iyalansa na bukatarsa an fahimta saboda me saboda wannan sha'awa da Allah ya saka ta sha'awa da soyayya cikin jini suke ba a iya rabuwa da su kyauta ne Allah ya saka maki soyayya ya saka maka soyayya ya saka miki soyayya ba dan kana son ta ka aure ta ba ba don tana son ka ta aure ka ba to ba daga nan aka samu yado dan adam suka yi yado ba to amma wayannan abubuwa fa ba hannunka suke ko hannunta ko mene Allah ne ya bayar to shi yasa sha'awa tana da ka'idojinta da aka ake kiyaye ta an fahimta ai mun ji jiya wani zai sadu da matarsa ya gama komai sura da ce ina fa haila sai yayi me sha'awar sai ta gudu sha'awar gudu take kuma ba za a iya dawowa da ita ba kuma sai wani lokaci an fahimta to shi yasa duk sa'an da mutum yake so ya sadu da matarsa ya kamata komai ya zamo a shirye shine zai sa kowa ya samu biyan bukatarsa amma lokacin da sha'awarsa ta tashi ya zo zai sadu da matarsa ta gama shirin komai lokacin za ta balle dan kwalinta lokacin za ta balle kaza shi kenan komai ya lalace kenan abu ba zai yiwu ba in ya gwada biyu ba ya gwada biyu ba na uku ko ya yi ba za ba inda za a an fahimta abubuwan da ke kare sha'awa su ne sha'awa ba ta tafiya da kulewa da bacin rai da zarar ranka ya bace shi sha'awar ta gudu ba sai ka girgiza kanka ba dukkan su kowa ya sani boyewa su an fahimta da zarar ran shi ya bace ya kule sha'awar gudu take yi in ta tafi kuma shi kenan sai da hali ya yi an fahimta to suna da ka'idoji ne ita sha'awar yadda ake tafiyar da ita tun cikin buhari tun biyu ke amon karanta na karanta cikin littafi duk sa'an mutum zai sadu da matarsa sai lokacin da ya shirya zai sadu da tashin sha'awar ta gudu akwai matsala a cikin kwakwalwarsa kwakwalwar ta gaji ko ta yi lissafi da yawa to sai an bata ta huta ko an sha magani ta huta duk sa'an da ya fara saduwa da ita yana tsaka da saduwa da ita sai sha'awar ta fit ta gudu to akwai matsala game da zuciyarsa kenan duk sa'an da yana saduwa da ita komai na tafiya dab da ya gama ya yi zali sai sha'awar ta gudu to akwai matsala a kodarsa kenan duk suna bukatar duk da kwakwalwa da zuciya da koda buga jina buga jini suke yi suna bukatar hutu suna bukatar menene in mutum yayi tunane da yawa sha'awar sai ta gudu in rai ya ɓace da yawa sha'awar sai ta gudu yasa komai sai an yi mishi tanadin da za a more shi baiwa ce daga Allah amma ba za ka sarrafa ta yadda ka ga dama ba an fahimta nikahil mut'a kenan ko باب نكاح المتعة قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد ابن علي بن أبي طالب عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رواية متفق عليها تناتك بخاري تناتك مسلم سيدنا علي كان سيتي منظوم الله نهى عن متأة النساء يوم خيبر وأن أكل لحوم الحمر الإنسية sayyidina ali ya ce manzon Allah ya hana nikahi auren mutu'a shekaran da aka yi yakin haibara wace shekara aka yi yakin haibara sanat sab'in min al-hijra kenan ko shi yasa duk wanda zai magana nikahi mutu'a wallahi tallahi sun zuciya yake eh nikahi mutu'a malamai sun tabbatar da fasikan zinaci قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت خولة بنت حكيم سيتجي وجه سيدنا عمر سيتجي إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأتي ربيعة بن أمية يا أور متعة وتمشي فحملت منه لتدعوكي تشيكي دقونا أور متعة فخرج عمر بن الخطاب فزعا شي سيدنا عمر يرى زرع يفتو ya jirru rida'ahu yana jan mayafinsa faqala yace hadhihi almut'a hadhihi almut'a wannan auren mut'a da aka yi walau kuntu taqaddamtu fiha la rajamtu da matsalar ta zo gaban shi jifa zai zai jefe shi ne saboda sun yi zina kenan an fahimta to shi yanzu shi a suka dauka suna tallata abin nan don tantini wannan suka tashi masu wa'azi masu cewa su ne wane ne da wane ne ai in za ka bata mutum kada ka bude masa kafar da zai samu shiga ai shi a suna auren mutu'a na ce kada ku kuskura ku bayyana wannan akan in kuka faɗi wannan za su samu kasuwa eh za su samu kasuwa zuwa za su maimakon kaje ka yi zina ka zo mana ka shiga mazhabin mu shi'a ka yi aure gobe ka rabu da ita ka yi aure sati ɗaya ka rabu da ita to me mutum yake so kowane sati ko kowane wata kullu ya ta caccanzawa wannan ya halatta na ce wannan fada cewa ai shi'a na auren mutu'a wallahi za ku buɗa musu kasuwa ne da haka suka janye mutane da yawa da yawa sa'annan kuma ya tabbata su ba ruwansu ba su da tsabtan don mutum ya yi tafiya wani shi a yi je kwanan gidan shi da matan shi wannan ba wani abu ne a wajen an fahimta? ihe wannan maganganu da aka yi sai mana an tallata su ke nan aka sa mutane mutane kowa ya san ba abin da yi su wannan matsala fitina ce mace fitina ce ga namiji sai in an bi tsabtatacciyar hanya shine ke zamowa alkhairi har hanya shiga aljanna an fahimta Allah madaukin sarki ba zai sa maka abu kuma ya hana ya hana kai yin amfani da wannan abun ba ya saka maka sha'awa sai bude maka kofan aure kofan mamana kwarkwara ba haka bane ba ya haramta zina ya haramta liwati to Allah ya takura maka kenan bai takura maka ba duk abinda Allah ya baka yafi abinda Allah bai baka ba fa duk abin da Allah ya baka abin da ya hana ka din nan ba rowa bane ba rashi bane ba keta bane ba gazawa bane annabi Musa mai nema arini anzur ilaika qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani abin da ya nema sai Allah ya ce mishi ya Musa khudh ma ataituka wa kun minash shakirin abinda na baka shi zaka karba abinda ban baka din nan ba bar shi ba ba rowa bane ba keta bane ba zalunci bane ba kaza kaza bane a'a bai dace da kai bane ba za ka iya ba ba za ka iya ba duk abinda kaga Allah ya hana ka sai ka gode ma Allah abinda ke kawo damuwa shine kai ga abinda kake so a cikin ilimin Allah kai ka san wannan abin alkhairi ne gare ka ba kuɗi kake so ba mutum nawa suka samu kuɗi ya zama musu masifa da bala'i ba mulki kake so ba mutum nawa suka samu mulki ya zama musu masifa da bala'i Allah madaukakin sarki yana iya mutum azaba da talauci yana iya mutum azaba da wadata da mulki duk abin da Allah ya ga dama yi yake an fahimta yasa to sai ka kyale Allah abin da Allah ya baka din nan shine yafin maka wanda kake so din nan da Allah ya nufe ka da wanda ya fi ya san alkhairi ne gare ka zai baka eh dukiya da kai duk halittar da Allah ya ba su dukiya bila adadin sai Allah ya talauci eh Allah bai baka ba din saboda rowa ne saboda keta saboda zalunci saboda babu ne Allah ya halice ka ya azu duk abin da Allah ya hana ka kalla ka gani imani da Allah ya baka zan musulmi din sa ya kai aikin mai kai Allah ya baka to Allah ya baka abin da yafi abin da baka samu ba sai malamai suka ce da za a waye gari yau gobe tashin alkiyama kowa a yaye mishi hijabin da ke tare da fahimtar shi da kowa ya ga cewa abin da Allah ya yi din nan shine daidai saboda Allah cikin sifofinsa akwai sifofi guda uku hikima da ilimi da adalci hikima Allah ba zai taba yin abu babu hikima ba ilimi Allah ba zai taba yin abu akan jahilci ba adalci Allah ba zai taba yin abu akan zalunci ba shine malamai suka ce da za a waye gari ranar tashin alkiyama Allah ya yayi hijabin da ke cikin fahimtar mutane ko kwalan mutane tashe mace ta yi murna ta kusa yin tsalle ashe daidai Allah ya zaba mata da ta zamo mace din nan da sai namiji ya yi murna kafin ya yi tsalle ashe daidai Allah ya zama shi da ya zama namiji din nan ashe da sai mutum ya yi murna ashe daidai Allah ya da ya sa wani shi ne ubana ashe daidai Allah ya da ya sa wacce ita ce uwata duk abin da Allah ya baka ma'ana da za ka zo duniya Allah ya shawarce ka ne yaushe za ka shigo duniya wace kasa za a haife ka Allah ya shawarce ka ne wa kake son ta zama uwarka Allah ya shawarce ka ne wa kake so ya zama ubanka wayannan duk Allah bai shawarce ka a ciki ba Allah bai baka dama wannan ba Allah ne ya yi ikon sa akan ka tunda Allah ya ikon sa akan ka sai ka ce Allah da ya ikon sa kai na din nan fa Allah masani ne akwai ilimi ba jahilci akai ba balle a ce ayi kuskure Allah madaukakin sarki din nan ya muttasifin bil hikma abinda Allah din nan da hikima yayi ba da rashin hikima ba wauta bace ba sa'annan Allah madaukakin sarki ya tasif bil adl abinda Allah yayi din nan shine adalci to haka zaka rike al'amarin har ka je ka da Allah ranan da aka wayi gari ranan tashin alkiyama sai a yayi wannan abin da ke cikin tunaninka iliminka da da iliminka ko jahilcinka ilimi ne sai a ci abin da ke ciki ya yaye wannan da ke cikin ilimin ko cikin jahilcinka jahilci ne jahilci in ka yarda Allah shine mai adalci shine mai hikima kuma Allah shine mai ilimi to duk abin da Allah kaga yayi ka kyale shi yanda ka gan shi din haka Allah ke so an fahimta saboda halittar da Allah yayi ya kasa halitta gida biyu wani abu Allah bai baka izini ba bai baka zabi a ciki ba zaka gan shi ne yana nan yana maka hidima kamar ruwan sama kamar iska kamar rana kamar wata kamar menene ba za ka taba ganin ya canza ba saboda haka Allah ya yi shi to akwai abubuwan kuma da Allah madaukakin sarki ya yi su ya baka dama sai ka tashi kayi noma ka samu abinci sai ka tashi kayi kaza sannan kaza yayi kaza sai ka tashi kayi kaza to nan ake samun tangarda abinda duk dan adam ke da hannu a ciki nan ake samun tangarda amma abinda duk Allah ya cire hannun dan adam shi yayi al'amarin sa babu sabani babu rikici babu tangarda a ciki ko miskala zarrati in ka fahimci rayuwa haka zaka fi kowa jin daɗin rayuwa haka suka ce law anna abna al-muluki da a ce 'ya'yan masu mulki sun san abin da muke ciki na jin daɗi da sun yake mu akan wanda sun rabu da mulki da kuɗin su zo su yake mu a cikin wannan irin rayuwar da muke jin daɗi a ciki an fahimta amma ya so za ka yi wannan ya za a yi saboda kowa ya yi nisa kowa ya yi nisa cikin shirme da ake ciki yaushe za ka ya za a yi kai ka samu wannan kana gyarawa to shi ne sai malam mai lahalar ya ce maka awwalu ma ya jibo alal mukallafi tasiru imani ya inganta imanin a gyarta imanin a dawo imanin a kallama a gani mai za ka fi kowa jin daɗin rayuwa an fahimta babu nikahil abid babin da ya zo na auren bayi bai ce bayi maza ko bayi mata ba ko قال حدثني يحيى عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول ya ce ya ji rabi abin abdurrahman malamin sa kenan yana shi cewa yanki wal abdu arba'a niswati wai bawa na da yancin yayi aure aure mata hudu qala malik wa hadha ahsanu ma samitu fi zalika yace wannan shine abin da yafi kyau cikin abin da naji qala malik wal abdu mukhalifun lil muhallil yace akwai bambanci tsakanin bawa da ya aure don ya halatta maka ka saki matanka saki hudu kuma ka fitinu da ita ya ta fitinu da kai kana kuna son ku koma kuma shari'a ta hana sai wani abokin ya ce zan je in aure ta na sake ta na halatta maka ita imam malik ya ce wanda ya wannan ya sha bamban da bawa bawa yana da yanci ya aure hudu in ya aure hudu mai gida uban gidansa ya yarda aure yayi amma almuhallil wajen malikiya auren batacce ne kenan an fahimta in azina lahu sayyiduhu sabata nikahuhu wa in lam yazan lahu sayyiduhu furriqa bainahuma an fahimta wal muhallilu yufarraqu bainahuma ala kulli halin wanda ya aure ta dan ya halatta maka ya sake ta ka aure ta aka ce za a za a za a kashe auren dole idza urida bin nikahi at-tahlil wannan ala mazhab al-malikiyya kenan kaman dukkan mazahib akwai malaman da suka ce babu damuwa lada ma za ka samu kala malikun eh suka ce abokinka ne ko ɗanwanka ne ya shiga wani hali shiga je ka aure ta ka sake ta don ya aura ya ce ka yi mishi aikin alheri allah zai baka lada kala malikun fil abdi iza malakatu imra'atuhu bawa ne yake auren ya sai ta mallake shi ya aka yi ta mallake shi ubangidansa ya sayar mata ya ba ta kyauta aka yi menene ta shigo ya zama shi ke ita ke mallakarsa awi zauji ya mulku mar'atahu ko namiji ne yake auren mace sai ya mallake ta baiwa da yake auren baiwa sai ya zo kuma ya mallake ta ga aure ga mallaka inna milka kulli wahidin minhuma sahibu yakunu faskan bi ghairi talaqin da zaran baiwan ta mallaki mijinta ko bawan ya mallaki matarsa shi kenan sai a warware auren wannan warware auren da aka yi ba saki ba ne an fahimta wa in taraja'a bi nikahin ba'du lam takun tilkal furqatu tala in suka koma da aure bayan an yi wannan ya faru yace lokacin da aka warware auren aka raba su din ba saki bane ba za a yi lissafin shi a ce ya sake tafi ko uku ɗaya yanzu zai a cika قال مالك والعبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجع إلا بنكاح جديد إتي باوا da matarsa ke mallakarsa ta mallake shi sai ta ‘yanta shi iza malakatu wahiyar fi iddatin minhu da ta ‘yanta shi an ce za a warware ko to tana cikin iddarsa lam ya taraja'a illa bi nikahin jadidin ba za a iya komawa da wannan ba sai dai an sake daura aure wannan zuzurutun maganganu malikiya mazhabin malikiya kenan kai tsaye daga imamu malik babu babu ma ja'a fi nikahil mushrik idza aslamat zawjatuhu qablahu mutane ne suna cikin shirka mushrikai ne kuma matarsa ce sai matar ta musulunta mijin bai musulunta ba ya za a yi eh eh ya jawo kansa قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تاسون كسن زمن منزون الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات سنا غرينسو كساشيسو شيسو مسلمتا بس هجرة زوا مدينة با وأزواجهن حين أسلمن كفار a lokacin da su suka musulunta mazajensu sun ki musulunta kafirai ne wannan hadisin kaje gida ka maimaita su biyu su uku zaka ga amana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi ya kamata ya zama yana da amana kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda aka yi duniya har ana daga zama za a taba samun wanda ya shirya hanyar tarbiyyar da al'umma kiyaye amana hakuri yin komai akan daidai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta in kana so kai ma ka fara bin tsarin manzon Allah a gidanka in aka ce ka fara tabbatar da shari'ar musulunci a gidanka yanzu za ka zagi ai gwamnoni ne ba su aiki da shari'a shugabanni ne ba su aiki da shari'a in gwamnoni din nan suwa suke mallaka jama'a jama'an nan suka ce kowanne a cikinsu gidan shi yana tafiyar da shari'ar musulunci wannan abin da ake cikin gidan aka ce ka tabbatar da shari'ar musulunci a cikin gidanka garun gidanka ne dawa matarka da 'ya'yanka mutanen gidanka a kai za a tabbatar da shari'a ya za ka tabbatar da shari'a musulunci tsakanin kai da matarka da 'ya'yanka ina za a fara eh eh a yi musu adalci adalci din nan fadarsa da baki yana da sauki amma aiwatar da shi ba karamin aiki ba ne ina mana shi kenan ina mana a yi musu a yi mata adalci a ba ta hakkinta menene hakkinta wala hunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf a in ta durkusa ta gaishe ka kai ma ka durkusa ka gaishe ta an taba ganin wannan an taba an taba yin haka in ta je ta tuka tuka kama kai ma ka je ka tuka tuka kama ta to ya za a yi a lokacin da ta yi abinci ta kawo sai kai ma ka yi mai ka yi abinci ka bata ya wani irin abinci za ka yi ka bata eh sai ka auna ka gani ran da aka yi kuskure wajen abinci din ko aka makara ko bai daɗi ba mai kake yi eh eh to daidai kuma sai ka yi akasin fada wallahi da kowa ya samu zama lafiya da sai ka mori matanka kafin ku mutu ɗari bisa ɗari na albarkan da Allah ya sa jikinta da sai ita ma ta more ka ɗari bisa ɗari amma yanzu kowa yana yi har a mutu da kyar wani yake samun hamsin bisa ɗari fa ko arba'in bisa ɗari ba a zaman lafiya saboda ka'idar rayuwa adalci wannan duniya da aka ni Allah ya ajiye ta da adalci mun karanta aiko manzo Allah ya wani je kaurin Yahudawa ka kirga dabinonsu da suka ji yana zuwa abdullahi bin rawaha ne ko wani ne sai suka ga suka jera zuwa sai suka je suka shirya matan su kasan yahudawa sai al yahudu humul yahudu hatta al ana yahudawa su ne yahudawa har yau suna da kyawawan mata suka je suka shirya su ku ci kwalliya wannan zai zo za ku dauke hankalin shi ba haka bane ba da me suke yaudarar mutane da me suka lalata duniya da mata da dan aiken manzon Allah ya ce suka ga ko shauraren matan bai bai ce da ku da matan ku da komai da ku da aladu da karnuka duk ɗaya ne a wajena amma ba zan zalunce ku ko kwayan dabino ɗaya ba ya ce bihi kamatis samawati wal ard bihi galabtumuna wannan adalcin da shi sama da kasa suka tsaya abin da yasa kuka rinjaye mu kenan adalci adalci to menene adalci eh hausa fassara adalci aje komai a bigirinsa ya aje komai a bigirinsa mai aje kwarya a bigirinsa mai aje komai a bigirinsa wallahi tallahi fahimtar na muka yi addinin musulunci fa yana bukatar gyara wallahi aka ce buniyar islamu ala hamsi an gina an gina musulunci akan me su ne mai aha aha guda nawa su ne musulunci an kansu aka gina musulunci to ina musuluncin yake eh duk waɗannan da aka ce arkanul islam ɗin nan guda biyar kowanne da abin da aka kawo maka ciki na mu'amala addinu addinu al-mu'amala waɗannan da aka ce maka su arkanin ɗin fa ba shi kenan daga kayi sai a karba ba fa man ƙala la ilaha illallah sai ce me da kalal janna gashi nan kowa na fada khalisan min kalbihi khalisan min kalbihi imanan wahtisaba man hajja walam walam خرج من ذنوبه كيوم ولدته an fahimta wannan mu'amala da aka rena da ita din nan wallahi da gwamna ko shugaban kasa ko sarki ko masu mulki ko wane ne ya hana zalunci fegi fulotin mutane aka kwace ko gida ko gona ya maidan musu su wannan fegin wallahi ya fi mishi ya yi umra su 80 na nafila wallahi ya fi mishi amma za a je umra za a je ai wanda ya umra ya fita zunubin shi ya fita cikin zunubansa shi kenan kowa sai zai ta abin da ke yana zuwa yana umra kenan shi yasa masu mulkin yan siyasa masu kudin tikitin umra cike yake a jakansu da visa yanzu yanzu sai je umra ya dawo shi kenan an kankare mishi kore addawawinu salasu kundaye kundi guda uku ne fa diwanin wani diwanin tsakaninka da Allah ne da wani diwanin tsakaninka da kanka ne da diwani na uku tsakaninka da mutane diwanin da yake tsakaninka da kanka ka zalunci kanka kai ka cuci kanka diwanin da yake tsakaninka da Allah shine in kai Allah zai iya gafarta maka tsakaninka da Allah shi kuma me ake gafartawa sagha'ir alkaba'ir la budda min at-tauba an fahimta amma kundin da yake tsakaninka da ɗan adam wallahi sai ya yafi kuma za mu gani a je lahira wanda zai karfin halayyaci yana yafi shi sa manzo Allah ce innaha nadamatun wa khizyun yawmal qiyama duk masu mulki su tsaya su yi adalci a kasansu wallahi ko gona ce aka zalunci marayu ko talakawa ka kwace abin su ka basu wallahi ya fi maka daraja wajen Allah da ka je ka yi aikin umra ta nafila su tamanin hakki ne na mutane 'yan fenshi suna cikin wahala ana cikin talauci ka ɗebo dukiyarsu ka ba su hakkinsu wallahi ya fi maka ka yi aikin hajji da umra na nafila su kaza mutane ne ma'aikata sun yi aiki da sunan kwangila hakkin su ya sauran a makale ka zo ka dawo ka ɗebi hakkin su ka basu wannan hakki ne aka ce ka basu a wajen Allah ka fi daraja da ka je ka yi umra ka kai mutum miliyan umra an fahimta abinda ake so addinu al-mu'amala a kyautata mu'amala tsakanin bayan Allah shine zaka ga Allah zai ɗaukaka darajarka za ka ga mulkin da Allah zai baka ranar lahira sa ce wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira an fahimta amma wannan hali da ake ciki muna yaudaran kanmu muna yi makamu kariya fa Allah yana kallon mu hakka gama mulki bukatar ka ba za ta biya ba sai mulkinka ya kare sai Allah ya jarrabe ka da son mulkin kuma ka tara duk dukiyar da zaka tara gwargwadon abin da aka rubuta zaka ci a cikin dukiyar shi zaka ci fa ka tafi kamar rigima wannan mu'amala da aka rena ita ce za a dawo ana yi tsakanin mutum da matarsa mutum da 'ya'yansa mutum da makotansa laisa bil mu'mini wanda ya ci abinci ya koshi makocin shi kwanan yunwa waye faɗi wannan wannan sallah ce azumi zakka ce kalma ce a'a mu'amala ce mu'amala ce yace ya kaiwa ne in ka dafa abinci gida fa aksir maraqaha kada ka bari kada ka kula da sai miyar ta yi zaki daga kai sai matarka a zuba ruwa haka aka san bahaushe ko dab da magarba ne ba ko ya sauko sai ce ya fada ma hajjiya gida a kara gari ba haka bane ba tuwon a kara an yi baki ba za ku san wannan ba saboda ku yan digital ne kun tashi rayuwar ta riga ta kai inda ta kai babban masifan da ake ciki kenan fa wanda bai san ma ina alkibla take ba shi ake neman ya warware matsala fa eh wanda bai san ma me yake ciki ba za a je yan jarida to dan jarida shi yana neman abin da zai yada ne sai zai tsaya eh to mai tsallar rake mai tsallar gida ke da ke mai a ni na ganin ka wace uwarta ma kafin a haifi ta rayuwar ta gama lalacewa yaushe ta ga daidai balle har ta kiyasta sai a zo gidan radio gidan talabijin komai abin da ake son a magance din wanda ake son ya magance abin shi kansa bai san ma ina alkibla take ba bai san me yake ciki ba ya iya koko ne ya iya turanci ne kawai yaren bature abin da ya iya kenan kawai abin da ya kai mu ya baro kenan duk wanda ya boko ya iya turanci an haife shi arewa mana ce a mama ya sha ba musulunta ya bai san kakan kasancewan kana musulmi ko kana da kishin musulunci baya nuna cewa ka san musulunci ba sai ka je ka yi karatu walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tajrusuna kasance zaka shirye lecture ka je kai baya nuna cewa kai malami ne fa wallahi baya nuna cewa kai malami in kai malami ne je ka masallacin wanko ka bude kana karanta da su la hallari mana ka gani tafiyar za ta tafi don ka iya boko baya nuna cewa kai malamin addini ne don kana kishin addini baya nuna cewa ka san addini sai ka wanda girman kai ya hana ka kaje ka kwabe takalmin ka ka zauna zaman tayya ka karanta littafi ga wani malami ba za ka iya ba shine za ka zo kana kana cewa kai in kuna magana ci gaba da addinin musulunci duk abin da ya kawo mana wahalhalu kenan an fahimci buniyar islamu ala khamsin shahadati allah ilaha illallah da wani duk abin da za ka yi ma addini akwai abin da ya kai jihadi eh to manzo Allah ce shahidi za a yafe masa komai sai me sai me bashi ko je ba zai mishi sallah ba sai wani bawan Allah ce na dauki nauyin wannan bashin zan biya manzo Allah ce shikenan magana ta kare gobe yazo ka biya yace a'a jibi yazo ka biya yace a'a gata yazo ka biya yace eh na biya yace yanzu fatarsa ta yi samu sanyi al'ana istabratta jildahu wa azwajuhunna hina aslamna kuffar yace wayansu mata suna musulunta a kasashen su garuruwan su ba su hijira zuwa wajen manzon Allah ba a lokacin da suka musulunta mazan su suna kafirai sun ki karban musulunci shine aka kawo misali da yadda manzon Allah ya nuna amana minhunna bintul walid ibn al-mughira yace cikin su akwai yar walid ibn al-mughira وقد وكانت تحت صفوان ابن أمية فأسلمت يوم الفتح ما تنصفوان دا أمية ranar da aka bude makka sai ta musulunta wa haraba zawjuha safwanu ibnu umayya min al-islam sai mijinta ya gudu baya son musulunci sai ya gudu wata wani wuri aka ce ya je ya kasan yaman baya son ya karbi musulunci ya je kasan yaman فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أمه وهب بن أمير sai manzo Allah ya dauki dan baffansa ya ce ka je inda yake kaga mayafi na din nan in sun larabawa lokacin jahiliya in ana son a tabbatar da lafiya ake so zaka aika shi zaka aika zuwa Sokoto ko zaka aika zuwa Gizawa ne a je a ce ba zai a je a ce sarki ya ce ko gwamna ya kowa da za ga mayafinsa ma ya ce in zo in nuna maka alaman da ke cewa aminci ne zaman lafiya manzon Allah ne ya aiko shi birida'ihi birida'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amnan amanan sai manzo Allah ya dauki mayafin shi ce kaga ka je ka nuna mishi wannan mayafi na ne ka ce mishi amana an bashi amana ba yaudararsa za a yi ba لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام منذ الله يكراش ككرب مسلم وأن يقدم عليه يكذو وجهنا فإن رضي أمرا قبله وإلا سيره شهرين كذو وجهنا أمانا نيكا ما يفينا نبايا كي زعف فدا مكا وانا الأمري إن كا قدا مكا كربا إن با قدا ما بزعمو كارا مكا وتابيو ككيتنا نيكا فلما قدم صفوان بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mayafin manzon Allah mayafin manzon Allah na hannunsa ba wanda ya isa ta bashi dalili bai musulunta ba ina mana bai musulunta ba sai mu ga iyaye kira manzon Allah ya ce me ya Muhammad sahabi za su yi haka inna hadha wahab ibn umair ja'ani bi ridaika wannan mutum ya zo min da mayafinka wa za'ama annaka da'awtani ila alqudumi alayka yana riya cewa ka kira ni in zo wajenka fa in raditu amran qabiltuhu wa illa sayyartani shahrayn na zo wajenka ina yadda da al'amarin da zaka nema wajena in karba in ban yadda ba zaka kara min wata biyu na yi tunani wannan manzo Allah yake da zai wannan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ce anzil aba wahabin ka sauka mana abu wahabin sauka sauka mana baka sauko ba ya zai asal faqala la wallahi faqala la wallahi la anzilu hatta tubayyana li ba zan sauka ba sai ka bayyana min me yasa ka kira ni menene zaka nuna min na ga dama karba ba ga dama ba karin karba wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bal laka tasiru arba'ata ashurin ai za a ƙara maka wata hudu fakharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qibala hawazin bi hunain bi karba ba fa sai tafi unguwarsu kauyen su garin su wata rana sai manzo Allah ya fita zuwa yaki a wajen yana da amana kenan yana da mai mayafin wa yana da amana kenan sai manzo Allah suka je yaki a garin su kauyen su unguwar su فارسل الى صفوان بن اميه يستعيره اداه وسلاحا shi manzo Allah ce ku je ku fada ma Safwan bin Umayya ya bani aron kayan yakin sa sallallahu alaihi wasallam fa qala Safwan ataw'an am karhan ganin dama ne ku tilasta ni za a yi sai ina ga dama ko dole ne na bayar ba haushe aka ce ya hakuri sai ce me na baka aron kayan yaki na dole ko sai ina ga dama faƙala bal taw'an manzana ce a ba dole ba ne sai in ka ga dama fa'arahul ada a wasu laha allati inda sai ce to shi kenan yanzu na yadda zan bayar tun da ba tilasti ba dole ba ne ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر sai fita tare da manzo Allah alhalin lokaci yana kafiri bai musulunta ba fa shahida hunainan wa ta'if da shi aka yaki hunain da yakin ta'if wa huwa kafirun wa imra'atuhu muslimatan alhalin yana kafiri matarsa tana musulma har yanzu auren bai mutu ba tukunna wa lam yufarriq rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain imra'atihi hatta aslama safwan manzo Allah bai raba tsakanin su ba sai da ya musulunta واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح aka mai da masa matarsa da wancan aure da suke da shi قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال كان بين اسلام صفوان وبين اسلام امراته نحو من شهر من شهر aka ce tsakanin musulunta matarsa da shi musulunta shi kusan wata ɗaya ne ma'ana tana cikin iddan ma kenan in an raba bata gama idda ba ke yasa za a dan jinkirta mishi wata kaman kwanaki ko abin nan da in ya musulunta sai ya dauki matarsa ya tafi mun ga hakurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yasa manzon Allah da'iman gyara yake so ba barna ba gyara manzon Allah yake so ba ya bata ba yana so maka alkhairi ne ba yana so maka sharri ba ne قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله ibn shabi taba samun labarin ba mu taba jin cewa wata mace ta musulunta ta hijira zuwa manzon Allah wa zawjuha kafirun muqimin bidar al-kufri illa farraqat hijratu ma bainaha wa bain zawjiha yace duk sa'an da ta musulunta ta hijira mijinta yake musulunta ke musulunci ya raba tsakanin su illa an yaqdama zawjuha muhajiran qabla an tanqadiya iddatuha sai dai mijin shi ma ya musulunta ya zo ya yi hijira kafin iddanta ta kare an fahimta sai a mai da mishi matarsa ba shi an sake daura aure قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث ابن هشام وكانت تحت إكرمة بن أبي جهل وأنه شئتما مجد تشيني إكرمة ابن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح شئت مسلم ترانا بود مكة وهرب زوجها إكرمة ابن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن مجد تسيه قلوا بايا سو مسلم حر يجي كسن يمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن ما تسة تاشي لغا مكة تتفي حركة يمن أوجن شي تكراش زوا الدين المسلمين فدعته إلى الإسلام تكراش تشيك كرب مسلمين فأسلم شيك كرب مسلمين وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إذ وجم الله صلى الله عليه وسلم شيكرا داك بود مكة فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم da manzon Allah ya gan shi saboda tsananin murna wa saba ilaihi farihan wa ma alaihi rida'un manzon Allah ya yayi me tsalle yara ke tsalle ko sai manzon Allah ya yi me ya tashi ya yi murna manzon Allah ya bar mayafinsa ba saboda murnan ya ga wannan ya zo musulmi hatta baya'ahu sai manzon Allah ya mubaya'a da shi fa sabata ala nikahihi ma zalika sai aka bar shi ta dawo mijinta gashi ya zo aka tabbatar da su akan wancan auren da suka yi tun jahiliya qala malikun wa idza aslama qabla mar'atihi in ya musulunta kafin matarsa waqa'at al-furqatu bainahuma sai a raba tsakanin su idza urida alaiha al-islam falam tuslim mijinta ya musulunta aka ce mata ki musulunta tace a'a ke a raba tsakanin su li'anna Allah tabaaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihi ولا تمسكوا باسم الكوافر الكوافر جمع كافرة za a iya koyi koyon haƙurin manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam za a gwada eh ai saboda wahalar shi yasa zaka samu aljanna shi yasa zaka samu daukaka wajen Allah shi yasa zaka samu kaza kaza kaza kaza in ba wahala ai ba daukaka kenan in ba wahala za a samu daukaka ba za a samu daukaka hakuri ya yawa sai na abubakar shi ma ai masa tiyata ne sai na usman shi ma ai masa tiyata ne wa aliyun wa da ai musu tiyata ne abinda aka fahimtar da ku sunna ita ce dake wando da gemu da asawaki shikenan sauran mu'amala tare da mu'amala kai da jama'a babu to ina sunna ita ma babu ita اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم